إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kaddara komi mai hukumta komai da ya sake ba mu dama zama a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin gabatar da karatun wannan littafi na bulogul maram wanda muna cikin bayani muna cikin kitabul janaiz ana wani littafin za mu tashi hadisi na ɗari hudu da sattin da ɗaya shi ne wa an aishata radiyallahu anha qalat wallahi لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء في المسجد رواه مسلم عائشة الله يقارى متى يرداء أم المؤمنين ta ce wallahi na rantse da Allah wani suruka aza shi musu abin wallahi cikin waɗanda ne wallahi na rantse da Allah laƙari salla duka a nasunsa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta ce wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallar gawa alabinai bai za'a a kan ‘ya'yan nan guda biyu na bai za'a fil masjid a cikin masallaci rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi idan muka duba wannan jimla da ta ce wallahi laƙari sallah akwai abubuwa guda uku da suka zo a ciki waɗanda suke ƙarfafa magana daga ciki akwai rantsuwa wallahi akwai lamun shi ne la akwai ƙad waɗanda duka suna daga cikin mu'akkadat abinda ya sa aka buƙaci wannan abubuwan da suke karfafa magana saboda an samu waɗanda suke inkarin yin sallar gawa a cikin masallaci saboda tsoron kada a ɓata masallaci waɗannan ibinai bai da'aƙin nan su ne sahal da suhai sahal da suhai wanda ‘ya'ya ne na Wahab bin Rabi'a, ma'aifiyarsu ana ce mata Da'ad, Da'ad bintu Jahdam, tana daga cikin Bani Fihir, ana mata laƙabi da albaiza. Wannan hadisin, Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa na Al-Hadiyu yake cewa baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawwama ko da yaushe yin sallar gawa a cikin masallaci ma'ana a mai da abin ko da yaushe yake wannan baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu manzon Allah yana yawan sallar gawa ne a wajen masallaci ba a cikin masallaci ba amma kuma wannan yana nuna halaccin yin ta cikin masallaci oh tunda manzo Allah ya yi yana yi sai dai ba kai a kai ba kenan ya halitta yin sallar gawa a cikin masallaci wannan hadisin da muke a kai yana nuni akan halaccin sallah ta gawa a cikin masallaci sai dai yana nuni ne kamar yadda ibn al-qayyim yace ma'ana yayi karanci ba ko da yaushe ba ko shi yasa wasu malamai suke cewa kamar yadda yazo a cikin sharhu zat babu laifi yin sallah a kan mamaci cikin masallaci in an amince lalle babu wani abin da zai iya lalata bayani bata masallacin nan na daga shi mamacin wannan shine mazhaba ta Imam Shafi'i da Ahmad da jamhurin malamai ibn abi shayba ma ya rawaito da lafazin cewa umar inna umar salla ala abi bakarin fil masjidi umar ya ma abubakar salla a masallaci wa inna suhaiban salla ala umar fil masjid suhaib shi ma ya ma umar salla a masallaci kenan dai wannan ya halitta wayanda suke inkarin haka ba su da wani dalili dalilinsu shine kawai cewa wai saboda tsoron ka bata masallaci amma ya halitta wani abdurrahman bin abi laila قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة دق عبد الرحمن بن أبي ليلى يتي كان زيد بن أرقم زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا ينا ينكبر هدو أكن قاوة وكمه in an kawo gawa za a yi mata sallah yana yin kabbara hudu ne kabbara guda ta warko a karanta fatiha ta biyu a karanta salatar annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku a yi mamaci addu'a ta hudu a sallame ko kuma a yi addu'a ta gama gari وأنه كبر على جنازة خمسة سيوترانا ينا بعد سلا أكن وتقاوى سيي كبر بيار مداه ديكي عبد الرحمن بن أبي ليلى كتوى sai na tambaye shi fa sa'altu sai na tambaye shi fa qala sai yace mini kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiruha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara biyar rawahu muslim muslim ya rawaito shi wal arba'atu da kuma marawaita guda hudu abu dawud tirmidhi an-nasa'i ibn majah sune arba'a وعن علي رضي الله عنه دقى علي يدى الله تثبت أغريش أنه كبر على سهل بن هنيف ستا يا كبر شدة أكن سلر قاور سهل بن هنيف وقال سيتي إنه بدري أي شي يا هلتي ياكم بدر داك ببن متني درجة شتاك أمي كبر شدة رواه سعيد بن منصور سعيد بن منصور يرويتوشي وأصله في البخاري أصلا حديث يلتك البخاري da aka sa'idu bin mansur ta hanyar alhakan bin utaiba ya ce kanu yukabbiru na ala ahli badar hamsan wa sittan wa saba'ar sun kasance suna madu waɗanda suka halarci yakin badar in sun mutu kabbara biyar har shidda har bakwai shi yasa a shekul albani a cikin kitabul jana'iz yake cewa wa amma sittu was-sab'u kabbara shidda da bakwai fa fiha ba'd al-athar al-mawqufa akwai wasu dalilai da aka samo wayanda suke daga sahabbai walakinnaha fi hukm al-ahadith al-marfu'a amma ana musu hukuncin hadisai waɗanda ana jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna an ya'tarida eh lianna ba'da kibar sahaba saboda wasu daga cikin manyan sahabbai atabiha sun zo da waɗannan kabbarorin shida bakwai ala mashhadin min sahaba a gaban wasu sahabbai duna an ya'tarida alai ahadun minhum babu wani wanda ya musulmi ma'ana ya ya nuna musu ba haka ba da aka shi wannan hadisin na farko hadisu abdullahi bin ma'aqal ko ma'aqil cewa ali ya yi wa sa'al bin hunayfin kabbara shidda da kuma na biyu daga abdukai da ya ce kana ali yukabbiru ala ahli badar sittan Ali yana ma mutanen da suka halarci yakin badar kabbara shidda wa ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khamsan wa'anda suke daga cikin sahabban manzan Allah in sun mutu yana musu kabbara biyar wa ala sa'irin nasi arba'a wasu mutanen da ba sahabbai ba ba ƴan badar ba su kuma kabbara hudu ko نوك كما عبد الله حديث عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد يش أن عليا كبر على أبي قتادة سبعا وكان بدريا علي يا إما أبو, أبو قتادة كبر بكوي أبو قتادة يا أهل الشيء بدر كما يندى الطهاوي يروي يفتد شيء دكم بيحقي da sanadi ingantacce akan sharadin muslim ko to kenan wannan abinda wannan yake nuna mana ana yin kabara hudu wajen sallama mace akwai mutanen da saboda watakila manyan malamai ne waɗanda sun ba da gudunmuwa a cikin addini wanda ana iya musu biyar shida kamar yadda ya tabbata sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna yi wannan shine abin da ake so a nuna mana wa an jabir radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi fatihati alkitab fi at-takbirati al-ula rawahu ash-shafi'i bi isnadin da'if daga jabir radiyallahu anhu qala yace Allah ya kara masa yarda كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يكبر على جنائزنا أربعة ينا ما قاو وكم كبر هدو ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى أكبر تغركو ينا كرن تفاتحة رواه الشافعي وشافعي رويت وسب إسناد ضعيف لإسناد ميروني malam mai littafi ya ce rawahu shafi'i bi isnadin da'if aka ce saboda a cikin hadisi marawaitan hadisi akwai Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami shi kuma matrukun ne hadisansa malamai na barin su kasancewar shi a cikin mazajen da suka rawaito hadisi shi yasa aka ce hadisin da isi ne amma al-Hafiz ibn Hajar a cikin al-Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari yace inna shaykha ابن العربي أفاد في شرح الترمذي أن سنده ضعيف الشيخ ابن العربي ya nuna a cikin sharhin turmizi cewa sanadin hadisin ne yake da rauni a cikin sanadin hadisin akwai rauni wa ala ma'ana hadha alhadis yani amil almuslimin al'an musulmi akan wannan ma'anar wannan hadisin ne suke aiki kabbara hudu ne ake yi ko da aka ibn abdulbar yake cewa ijma'i ya haɗu baya haka akan cewa kabbara hudu ne ake haka malaman fiƙihu da ma'abuta fatawa a birane duk sun ta yi akan cewa kabbara hudu ne akan abin da ya zo a cikin hadisai ingatattu wannan ke wa an talhata bin abdullahi bin auf radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara masa yarda yace sallaitu khalfa bin abbas ala janazatin nayi salla a bayan ibn abbas akan wata gawa fa qara'a fatihatal kitab sai ya karanta fatiha ma'ana fatiha a bayyane fa qala sai ce li ta'lamu annaha sunna na bayyana karatun fatiha ne don kusan da cewa karanta ta sunna ne a kabbar farko rawahul bukari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan hadisi mai lamba 462 shine hadisin abdurrahman bin abi laila yana nuni akan cewa kabarbarin da ake ma ake yi a sallar gawa kabbara hudu ne wannan shi ne abinda yake tabbace a wajen sahabbai sai dai zaidu bin arkam ya ƙara a cikin ɗayan ruwayoyi na sallolinsa ya ƙara kabbara ɗaya sai suka zaman tobiya ko? a? ƙubar wadda ku rika sashi ko da yaushe ina ba da an bayamta sai suka zama kabbara nawa a? bai ba don malama bai kamata a ce a cire abin ba a sashi yanayi na ha? don malama ma ba a cire abin ba a sa caji ba wannan kula da aiki ne sai duk da wannan dai kenan yake cewa an talhata bin muna bayani akan cewa shi ya ƙara raka ya ƙara abin nan me ake cewa hadisi wancan na na wane ne Abdurrahman bin Abi Laila yana nuni akan cewa kabbarorin da ake yi wa gawa idan ana mata sallah kabbara hudu ne ko wannan shine abin da yake tabbace a wajen sahabbai sai dai zaid bin arqam ya ƙara a cikin ɗayan ruwayoyi ya ƙara kabbara ɗaya sai suka zama to biyar a lokacin da aka tambaye shi game da wannan ƙarin sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hakan amma ruwayar sa'id bin mansur na cewa ali radiyallahu anhu ya ƙara a cikin sallarsa da yayi masahal ibn hunayfin kabbara shida ma'ana kaman sun tambaye shi ne game da wannan sai ya ba su labarin cewa ai shi wanga mamacin yana daga cikin ahlu badar yana daga cikin waɗanda suka je yakin badar su kuma mutanen badar suna da bambanci na falala akan wasunsu da haka muka bambanta shi a wajen wannan kabbarorin imamun nawawi yake cewa al'umman malamai sun haɗu akan cewa kabbarori guda hudu ne ba tare da an ƙara ba ba tare da an rage ba wannan shine ijma'in da malamai suka yi akai ko amma hadisi wannan mai lamba 463 shine hadisin Jabir inda yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi fatihati alkitab fi at-takbirati al-ula ko ha cewa annabi yana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kabbara hudu ne akan gawa idan yana yi mata sallah wani lokaci yana ƙara har zuwa ma abin nan kabbara takwas a lokacin da labarin mutuwar abin nan annajashi ya zo ma annab sallallahu alaihi sallama manzala sallallahu alaihi sallama ya masa kabbara hudu sannan ya tabbata ya tabbata akan yin kabbarorin hudu har Allah ya karɓi rayuwarsa shi manzo Allah haka yake saboda haka kenan a cikin sayul bukhari hadisi mai lamba 1245 da kuma sayul muslim hadisi mai lamba 951 daga ibn abbas da jabir da abu huraira da wasu su cewa annab sallallahu alaihi sallama kanu kabiru fi salatil janazati arba'an annabi yana yin kabara hudu ne a sallar gawa da aka umar bin khattab ya haɗa mutane akan yin kabbara hudu kan wanda ya wuce kabbara hudu a zamaninsa alhanafi yake cewa sabo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu a gidan ibnu mas'ud sai suka yi baki ɗaya akan kabbara hudu kawai ka a huce hakan ya zo a cikin hadisai ingatattu wannan shine abin da ya zo a cikin hadisai ingatattu amma abin da ba wannan ba shazun ne malamai sun tattauna game da wannan mas'ala ya zo a cikin sunanun nasa'i da waninsa daga abin umama cewa a sunnatu fi salati alal janazati abinda as sunna a wajen sallar gawa an yaqra ba'da takbiratil ula bi ummul qur'an mukhafatatan mutum ya karanta fatiha a kabbarar farko a ɓoye mujahid yake cewa sa'altu samaniyata ashara rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama anil qira'ati alal janazati fa kulluhum qala yaqra'u yace na tambayi wajen mutum goma sha takwas na daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama game da mi karatu akan sallar gawa dukkansu suka ce ya ƙora'u wanda Allah yana karantawa akwai dalilai da yawa inda suke nuni akan wajibcin karanta fatiha bayan kabbara farko ita ce takbiratul ihram bayan an yi ta'awuzi bayan mutum ya ta'awuzi billahi wa shirar bismillah rahmanir rahim ya karanta amma abu hanifa da imam malik sun ta akan cewa karatun fatiha a kabbara ta farko a sallar gawa sunna ne ba wajibi bane ba a mazhabar hanafiya cewa kawai mutum zai karanta addu'a ta yabo kuma ya halitta karatun fatiha a ɗaya daga cikin ruwayoyin imamu ahmad shekul islam ibn taimiyya ya zaɓi wannan haka ibn qayyim a cikin alhadiyu ya ce ƙala shekuna wa la ta jibu ƙira'atul fatiha fi salatul janazati bal iya sunna karatun fatiha baya zama wajibi a sallar gawa sunna ne amma magana farko ita ta kewaye dukkan waɗannan saɓanin shine mutum ya karanta cewa wajibi ne a karanta ta wa an aufi bin malik radiyallahu anhu daga aufi dan malik Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce salla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala janazatin fa hafiztu min du'a'ihi allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله, جن وأدخله الجنة جنة وقه فتنة القبر وعذاب, وعذاب النار daga Auf bin Malik Allah ya ƙara masa yarda Ali ya ce salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala janazati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma wata gawa salla fa hafiztu min du'aihi na haddace daga addu'ar da yake yi yana ce Allahumma ya Allah ighfir lahu warhamhu ka gafarta masa ka ji kansa wa afihi wa'fu anhu ya Allah subhanahu wa haka ne wa afihi ya Allah ma'ana ka yahe masa daga zunubai ka raba shi daga azabar kabari da azabar wuta wa'afu anhu kuma Allah ma'ana ka ƙetare abin da ya aikata waɗanda suke abubuwa na haram da kuma inda ya taƙaita na daga ababen da suke wajibi wa akrim nuzlahu ya Allah ma'ana ka karrama bakuncin shi ma'ana ka sa masaukin shi da kuma bakuntarsa a wajenka bakunta ce mai karanci wa wasu imudkalahu Allah ka yalwata masa mashigarsa a cikin kabarinsa ma'ana ka yalwata kabarinsa ka buɗe masa ƙofa zuwa aljanna haka masaukayyansa a wajenka cikin aljanna bayan an tashi haka ne hun waƙsilhu bilma'i wasalji walbara Allah ka wanke shi da ruwa da glass da kankara ko duka waɗanda abubuwa da aka zana ruwa glass kankara duka abubuwa ne waɗanda uh, suna sanya yadda zafin zunubai kamar yadda in ruwa mai ake cewa idan rana ta bigi galas yana narkiya ko kenan su yasa aka ambata wannan kenan Allah ya narkar da ni zunubansa wa naqihi min al khataya ka tsabtace shi daga kusakurai kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas kamar yanda ake tsaftace farin tufa daga dauda wa abdulhu daran khairan min darihi ka canza mishi gidan da yake gidansa ka gidan da yake gidansa ko wa a'lan khairan min alihi da iyalin da suka yi iyalinsa wa adkhilhu janna ka shigar da shi aljanna wa qim fitnat alqabri ka kare shi daga azabar kabari wa azabar nari da azabar wuta ko wannan suna daga cikin addu'o'in da ake yi mun mamaci in namiji ne za a mishi lamirin namiji Allahumma ghafir lahu in mace ce Allahumma ghafir laha وارحمها وآفها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس م? وأبدلها من تنني أكتشي إتباع cewa a canza mata iyalin da suka yi iyalinta ko saboda in suka shiga aljanna da ita da miji ita ce uwar gida da aka ba ta bukatar wani canji ko za mu zo bayanin inda malamai suka faɗi saboda haka kenan wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala bari a sauka addu'a daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza salla ala janazati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana magawa sallah ya kula yana ce Allahumma ghafir li hayyina ko Allah ka gafarta marayayyunmu wa mayyitina da matattunmu wa shahidina da waɗanda suka halarto daga cikinmu wajen wannan sallar gawar wa ga'ibina da fakakkunmu waɗanda ba su nan wa sahirina da ƙanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu Allahumma ya Allah man ahayatahu minna duk wanda ka raya shi daga cikin mu fa ahayihi alal islam Allah ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaytahu minna wanda kuma ka kashe shi daga cikin mu fa tawaffahu alal iman Allah ka kashe shi akan imani Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu kada ka haramta mana ladan wannan da muke ma sallah wala tudillana ba'dahu kuma Allah kada ka batar da mu ma'ana bayansa hadisi na ƙarshe shine wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah yace idan sallaitum ala almayyit idan kuna ma mamaci sallah fa akhlisu lahu du'a ku tsabtace masa addu'a ku tantance ku tsabtace addu'a ku yi addu'a tsabtatacciya mai kyau ba a zo an yi ta karance karance ba sai ana ce a karanta li'ilahi li'ilahi da yayi da wani ina alaƙar li'ilahi da mamaci jama'a a mine ne alaƙar ta da wanda ya mutu an ce a karanta li'ilahi ana ba da labarin ƙureshi a li'ilafi ƙureshi sabon ƙureshawa ilafihim abinda a sabon su rila ta shi ta yi wasai lokacin hunturu da lokacin za'i suna suna bulaguro na kasuwanci zuwa sham ko cikin aminci su je su dawo babu tsoron yan fashi da yan fashi da da makami ba tsoron namun daji ba abin da ke samun su ma'ana na cutarwa za su je su dawo lami lahiya wannan ni'ima ce sai Allah ce to fali abudu rabba hadal bai su bauta ma ubangijin wannan ɗaki mai alhurma alladhi at'amahum min ju wanda ya ciyar da su daga yunwa da sun samu kan cikin hari kuma Allah ya yaye wannan hari wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro su je samu su je ina ne su je su dawo babu wata matsala amma sai a ce a zo a karanta ta wajen mamata kaga wannan duka kawai jahilci ne da sauran abin nan ina ganin za mu dakata eh da su fida'u su waye subhanaka allahumma bika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi da yaran nan ku hudda su daga cikin gidan